الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقول الله سبحانه وتعالى فيما يكتبنا ونذوق فيما يكتبنا وأنحك أكرم بكون البركة وقالت الله يكرم ذات وقرم عن محمد صلى الله عليه وسلم مناسب مبلغ ذاته دا إما سموه خاطئ من بالي ودا إلى الحسن أعظم الرسول من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا كتاب كتاب كتاب الحج يوجد من الحباب من السنة الحقوق cikin zalika a yau lahadi shida ga watan jimada saniya bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wacce sai daidai da tara ga watan daya ta miladiyya dubu biyu da ishirin da biyu muna fatan Allah ya yarda da Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu kalan barin da rashin وكمان غني من مالك من الغني أو قرص الدم أكلنا وكان وكان في لنا بعدنا لما نجري هنا نقول من ون ون لنا شعيرا من شعائر الدين ko kuma na kuka sha'ira ne min sha'ir Najeriya ina ba ta fahimta ina fahimta a muna magana ko na ku gari shi ko na wannan wani yanki ne da wani yanki ba na na ba ta rinka duk da tsakanin shi da masa akwai ɗan tazara amma ba wani rinka na ba ta rinka duk shi yake garin masa sunan waje ne da ake bauta ma Allah nina na ba ta rinka da ba gani ma na nan Najeriya da kasar aka ba wani Allah ya mun da Malik cewa kala Malik Imam Malik ke cewa في أهل مكة إنهم يصلون ببنا إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة من مالك الله تعالى مكة يرضى يشي متعنا مكة في أهل مكة إلى مغانا لأكا متعنا مكة يشي إنهم يصلون ببنا إذا تقلوا إلى ذات الله إذا حجوا أما نشرت من ذنوعي في أهل ركعتين ركعتين وأتلاقي matsayin ƙasar hata yin sorifu a hata yin sorifu a ina makka har su koma ya zuwa garin makka kaga a nan akwai abin duba wa kwarai annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sunnansa idan ya zo cikin garin makka yana yin sallah ne eh kasu ko sun kawo mutanen masa ba saboda su musulmi waɗannan kokarewa idan kuma ya je mina to a nan mina kuma yana yin sani raka a biyu har kowane alhaji ya zo raka a biyu to sai aka ce to ya mutanen garin masa saboda mina kamar yadda na samu cikin garin masa su kuma tun da kamar mutanen garin ne su ma in sun je mina da za ina ba ta kai ba ya ce a za su yi ne dan ƙasar tsakanin makka zuwa nila in mun ce haka ne za mu ga cewa nisan da ke tsakanin tsakanin garin wannan a cikin garin makka ko ka'aba zuwa nila bai kai mu a yi ƙasar ba duk ba mu yi tabbatar da wani to don haka da yasa ake yin wancan sallah a mina ana yin shi biyu malamai suka ce ana yi ne din abu ɗaya ɗaya ɗaya biyu idan ba dalili irin wannan ba kasar tafiya ta kasar ita take ta hanyar yawan sallah in ko a maina ne da irin arafa to ba ana duka nisa ba ne abin da ke sa a kasar a nusu ibada na fata amurka can an ce mai tafiye kasar saboda arafa a rage shi raɗaɗin gajiya shi ko a ananan mina ibadar ne da kan ina ka kuma mai sa ina ba ta rugani shi ne nan man ba ni Allah ya kara masa ya ce wannan Allah dan ubaru ya ce mana a man maliki cewa mutanen garin makka za su rinka yin sallah ne a gida sai suka zo aikin hajji raka'a biyu har su bar garin makka wannan har su bar gida hatta yanfarju ila makka har su bari su dawo garin makka duk sallan azhurul la'asar magariba in ya zo za su rinka yin su ne afwan sannan azhurul la'asar isha su ne masu gobe waɗannan suka fi ji za su yi su saboda a musulunci ba a kasaro a magariba ba a yi kamar yadda ba a yi shi a yaushe a sallar su ba na ba ta an bayyana kashi wannan ke to mu je a cikin na gaba ke cewa amma kafin mu kenan kila wani ya tunani a to ya za mu yi da maganar hadisin da imamu sun ya ruwaito domin dole sai mu kawo shi wa domin ya kore mana eh wata shubha da za ta iya shiga maka akan nusu in baka tattara su idan muka kalli nafsun zuwa a tura a haka za mu ga cewa ya nuna cewa idan musulmi suka zo eh mahajjata in suka zo ina za su yi kasu kuma ga su cikin garin makka sannan mutanen garin makka su ba ai suna yin aikin hajji to kuma mutanen gari su kuma su kasu sannan kuma muna da wani asar akwai wani asar wanda aka rubuto daga aka rubuto da imamu turmizi ya rubuto a cikin sunan da na hadisin imran ibn husayn imran ibn husayn ya ce shahidu ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama al-fatha wa kana yusalli rak'atayn rak'atayn ثم يقول يا أهل مكة inna atimmu inna qawmu safirin wannan hadisi na cikin da turbi man turbi yace a bazalla sallallahu alaihi wasallam shi ya zo makka yakan yi nafila yakan yi sallan azhur la'asar isha sai raka'a biyu tafi yayin da ce ya ku mutanen makka inna qawmu safirin mu matafiya ne don haka za mu yi sallah raka'a biyu ko kuma ku cika ina fata fahimta ko kuma zan sallah raka'a biyu ku cika domin mu matafiya ne kamar yadda zan ku fahimci ne to kaga a cikin gari suna cikawa in suka fito suka zo mina ba sa cikawa wani zai ce ya al'umma ɗaya haka ibada ya mutu ba mutu ruwa ba ne dole in kana neman ka san hukunci shari'a بالبساطة إلى المنن إذا كان كان في الشريعة بالبساطة إلى المنن دولة كادين شكو مساجد لا أحاديث والتفكي متصلة بالمسألة wanda ta haɗu da matsalar nan sai mun koma turmizi a sunan turmizi za mu ɗauko wannan hadisi to hadisin gashi kamar cin karo domin a nan mu ba da cika kuma su ne zan yi mutane a cikin gaba tafiyar da ke kasu ba kuma an ce a yi ko haka akwai da ɗin duba ba ba inda za mu fara duba sai mu duba yadda malamai suke yi wannan aikin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na mina hadisi ne ke gantacce babu kokonto a gare shi amma shi ko hadisin da sun yi ruwaito wanda aka ce yanzu ana yana yin raka'a biyu a makka sannan ya ce ya ala makata a cikin ya ku mutanen maka ku cika sa biyu in ne biyu ku cika sa biyu domin mu matafiya ne bai inganta ba abin ne ba ne mene dalili saboda wani mutum daga cikin ruwa isnan nashi akwai ali ibn zaid ibn jad'an wa huwa da'if wannan mutumin ali ibn zaid ibn jad'an da'if نص عليه الحافظ أمير المؤمنين ابن حجر rizwanullahi alaihi sannan daga cikin magabata ma daga cikin malaman jarru wa ta'dil sun nasanta ba'a rawu wannan bawa don haka idan ya shiga wannan isnadi ya zo a haka la taqumu bi al-hujja la taqumu bihi al-hujja gani da ake hada nafi to mu je kallamna lakum jadalan muqaddara cewa hadisin eh ya inganta shin zai tada wancan sallan da aka yi a minan la sallan da aka yi a minan ittafaqa alayhi eh ruwatu sahih ala annahu sahih to ya za mu yi ma'adani da wannan da ya inganta sai mu ce ko da ya inganta dalalar da ke ciki ba abin da yake nufi ke ba domin ma'anan wata ma'anan da hadisi yake nufi ba haka yake nufi ba yana nufin layi ba ne ko kuma mutanen maka kuskure ko idan mutum da ne sai mu ce dalilin kuwa mu duba akwai jawwin nan abubuwan da ake duba nan su ne akwai dalalatin nan akwai mulabbasatin nan akwai jawwin nan me yasa abin da Allah ya faɗi idan muka duba sai mu ga wannan hadisi na imamu ne da bai an yi da amul fakki amul fakki ko kaga yayi fatu makka hijira da shekara ta hajjatul wada'i zalla yayi hijira da shekara goma sha daya shekara da ya duniya to in muka ga a can tsakanin wannan da wannan shekara biyu ya za a yi wasu Allah ya yi abu a nan kuma a cikin sun da bai tunace da su ba ba zai yi ba kuma ana buƙatar bayanin shi ana sai mu ɗauko ƙa'idar usuliyya mu dora la yasulu ta'khirul bayan an waqti al-hal la yasulu ta'khirul bayan eh an waqti al-hal bi halatta ba bayanin da ake kishi shi shari'a kuma yake bayyana a lokacin da ake buƙatar shi dan haka wannan hadisi na ɗaya dai da inganta ba sannan a ma'anar shi ma ba zai zama wannan ba duk da ya shahara a bakin masu wa'azi da shawararsu za ka suna kafa hujja da shi wanda ma bai san ilmin hadisi ba wani za ka fi ƙasan abin nan wanda kana ganin girman shi daga gina kafa hujja da wannan hadisi a yi ina kawo kafi ko a cikin ne da ke amma yin kasu hadisai yawa sun yi kanta amma da wannan hadisin ka tsaye da hujja a kan kasu da ya inganta amma kasu ƙorani da hadisi gaba ɗaya sun tabbatar mana da shi sai dai banda wannan hadisi akwai wanda take na ganin akwai yin an gane matsalar ku to la yalla bari mu je na gaba مالك يقول حدثني يحيى بن مالك عن هشام بن عروة الأديبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى الركعتين وأن عمر بن عفان صلاها بمنى الركعتين شر إمارته ثم أتمها بعد وأن الأثر إمام يحيى يا كربودغا إمام مالك إمام مالك يا كربودغا وما لم في شراب الزهري شيخ يا كربودغا سيدنا سعيد بن المسيب آه قوم مسيب أن عمر بن الخطاب wato wannan hadisi imam yahya ya karbo daga malik malik ya karbo daga hisham dan urwa hisham dan urwa ya ce an abihi ya karbo daga baban shi waye baban hisham rawat bin umayr sadi kabir yana da cikin manyan tabi'ai kuma urwa al-basiru ulumuhi aisha daga cikin manyan almajiransa da suka nakalto irin ka akwai mawafin mai akwai amurka bin da abdurrahman na fata mai kyau ayyuwa to shi din urwa sai ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga urwa bai faɗi abin da yake in ba ummul mu'minin aisha in ba wani daga cikin sahabbai kira ridwanullahi alaihi kaga min haythu sina'ati al-hadith wannan hadisin za mu ce wani irin hadisi ne hadisi mursal saboda an yi iskatun sahabi mursalin ma'azo min musahabiyin saka ko da yake hadisai wanda suke ta'alluki da isnadi wanda min adilin sahih sun kai gora akwai hadisi mu'allaq ko menene hadisi mu'allaq wanda tun farko aka cire aka dara rawi shi guda daya ko kuma aka ce ba wurare ko aka share ihlalin gaba ɗaya ko aka ce kamar kana rasulullah sai ka ce wannan hadisi ne mu'alla amma yadda muke da shi amma a imam imam muslim yana da shi a babu tayammu guda ɗaya imam bukhari ko yana da shi da yawa duk da malamai sun ba rubutu a kai inda ya fa inda ya sarraha da lafzin sama wannan hadisi ne babu kokoto a kai amma inda ya sani sarraha da lafzin tamrihi nan ne malamai suka ban kila wa kuriya wa kuwa irin waɗannan wasu kira na fata an fahimta kasuwan Allah to nan in muka duba za mu ga ya ci da wannan shi kuma ai wa hadisi na biyu illa da ke samun isnadi ya koma da hadisi mai idan muka samu hadisi eh mustaqbal wanda ke zuwa tsakiya idan aka samu cirewar sahabi ya zama hadisi mai kawai in kuma aka cire sahabin da daga shi annabi Muhammad ya zama hadisi eh mursal mun gani waɗannan ya ta'allaq mas'ulan mas'alatu waɗannan ya ta'allaq bil isnad kai amma kuma a wurin ba da yake kara idan ya zama na guda biyu ne aka cire waje daya yakan zama hadisi mursal ومعقد تعقد للبرهان سواء كان مكلفا ايه نوعان الامام البيهقي عليه رحمه الله قال له ازاي قال له يا مشايخ يروى لانه اسنادي لا تجد حديثي لا وتحديث لا اسنادي كبير لا تجد حديث يزروعي كلا ما معلق إما منقطع إما معضل إما مرسل أفيد الله shi ne nan ma da yake gaya mana to yanzu kaga nan ruwatu bin zubayyu ittifaqan ruwatu bin zubayyu Allah ya kara masa yarda bai ga Allah to sai ina za mu gano idan muka koma wajen bijiman malaman hadisi malaman malaman hadisi da suka gano ya waito ɗaya hanya hanya ɗaya biyu ne imma wanda ruwatu bin zubayyu ya shigo a kan sai na Abdullahi bin Umar wa imma Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda domin ta wasu hanyoyin hadisi ta wajen su aka arwaito akwai kuma inda aka arwaito shi kan shi ya bayyana ɗaya daga cikin waɗanda an gane to kaga yanzu hadisi ya tashi bila iskal kenan bai da wani rikici an gane a shine nan malam yake gaya mana anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla salla salata rubaiyya bihinan rak'atayn Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah wanda take da raka'a hudu a zuhur la'asar da isha a cikin watan araban mina ya yi shi ne raka'atai da tsawon ishe har ya koma ga Allah da shi yake wa anna ababakar khalifan annabi muhammad watan as-siddiq fiyayyen wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rasulillah islam abubakar da sufi shi ma haka yake yi wa abubakar amalin abubakar hujja su ilawa domin me wannan yake mi koyi da su ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di bal wala ce aqu alaiha bil nawajib al-aqu shi ne silan dan yada amma kinaya ne me ake nufi wal muradu bihi ne ku rike hanyar su gam gam ba ci ba gani ko malam eh wane ne ko ya so ko ya ki su malam eh to a ƙara gaba ina ba ta fahimta a yayi ba su malam gaba ko ko su so ko sun ki muna da kada shi sam manzo Allah ya mana wasiya ba ma baro wannan dabbi gaba gadi kai ba sai kai gaba gadi a addinin nan Allah ka raba mu da gaba gadi alfarman annabi Muhammad ina ba ta fahimta manzo Allah haka ya nuna mana kaji أن رسول الله صلى صلاة رباعية آه وأبا بكر سنة أبو بكر شيما صلاها شيما أبنا بإنجل صلى فرمي ركعه بالبيوكي كان هنا يتقصر كنكو الله كان وأن عمر بن وأن عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضوان الله عليه شيما صلاها إلى ركعتين shi ma irin na annabi raka'o'i biyu wa anna usmana na affan sallaha bi minan inna usmana na affan shi ma yana yi in ya je ne da raka'a na wai sai mai hurhudu zai masa biyu amma shafara imarati ma ma'ana shafara ai nisfa imarati shekara watan rabin shekarun da ya yi na khalifa sai na umaru da khattab Allah ya ƙara masa yarda ya karɓa kalimanci da ɗan Muhammad Irana da shekara a yau da mu. Na fata an bayyana. Ya yi wa Fati hijira tana da shekara talatin da biyar. Kaga ya samu shekaru nawa kenan? Shekaru goma sha biyu. ila kalimancin annabi Muhammad durdurai ne sallallahu alaihi to amma malamai yadda suke cewa wasu malaman suka ce shekara takwas ne wasu suka ce la dalilai suna nunawa da aka shekara shida ne duk shekara in ya zo mina me yake yi sai ya rika azumi Allah to me ba mu sun ma atamma ba shekara shida kuma da ya zo na gaba sai muka ga yana yin karka a hudu Allah a dan wasu ba da sai ba su kafin da ke nan ne za ka yi masa ka yi yadda manzon Allah ya yi abubakar ya yi kuma mu yayi ka fa ka yi rabin wannan ka zama kuma kuke wannan yayin me sai na Usman ibn Affan akwai maganganu da yawa da hadisai wanda in ba ɗalibin hadisi ba in ba ka zama gaban malaman hadisi ba za ka gane wannan sai ka dinga ɗauka kai duk abin da aka rubuta a da larabci kawai a wajen fiye da sai ka zama faɗi a ce ba ku zan addini ba ai ba bala ya gani gani shi ya tattaro ababen ma'adin shi na zama faɗi a ce kawai ya fi lailin ne da ikan da lailin ya farko ne ko na samu bacci bi da menene kuma ya zo ya ce muku wannan shi ne da ya yi kashi kaga da matsala to me zai kasa akwai riwayoyin da suka fi a'a sai na Usman ibn Affan ya yi haka ne wai saboda ne ya yi aure a garin Makka yakan zauna wannan zaman nashi shi ne ya sa shi eh tunda shi mazaunin gari ne kuma mina a cikin garin suke sai ya cika alamai suka ce ba zai yi ba mutanen Madina mutanen garin Makka a gaban su manzo su manzon Allah ya yi aikin hajji amma manzo Allah bai taɓa ce musu ku tashi muska dan haka wannan ba da dalili ba da likitocin hadisi suka zo suka tafi wannan fasu suka yi mishi operation sai suka gane cewa bai inganta ba da Usman bin Affan wasu suka kawo riwaya iri-iri akan irin wannan wani a cikin saboda aure wani a ce ayyata asali ne ko menene su waɗannan ruwayoyin da suke zo su ce Usman bin Affan dalilin da ya sa ya haka saboda zaman shi ne ko aure da ya ko ne ne a garin makai ke sa ake hudu amina da ya inganta ba da ya inganta ba ina ba ta an banga ko Allah to me yasa mutanen garin maka suke yi da suke yi a kodo a inda ko ne kai maka ba ke ba saboda idan tafiya ne ne rika da kasuri shi ko yin sallan nafila sallan farafi ne raka'a hudu amma da ita biyu amina ba din kasu ba ne nufi ibada haka aka ga annabi za ka ba wanda zai tsara la to me Uthman ibn Affan yake so ya fitar wannan shi ko ta wannan hadisin da Imam Bukhari ya kawo wannan sunan Imran ibn Husayn ya faɗi cewa shahidu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam al-fatha wa kana yusalli rak'atayn rak'atayn thumma yaqulu ya ahla makkah أتموا فإنا قوم صفر من جهديه نفس عليها الحافظ أمير المؤمنين نحن أكدش وضعي هكذا هو الزواتي وقلنا دليل ما أيضا من ألا يكون قوم شهد صفر على فأنا شهد صفر ليه يؤثر فأنا شهد صفر عن الرسولية أنا لا إذا ما تأخذ لما تكون هذه السنة من الشهد ولا يجب وشهد akwai bayan da zai ce ta kuma abuwa da kuɗi an fara kuɗi na idan za ka rika ganin wani in baka yi hankali da ibadar gaba ba sai a ce maka komai ma za ka yi ba dai ka yi tafiya da garin sai ka kwana ka gama kana yi kuma ba ka ba na wata mai ba kamar wani da duka mai shina ta kokarin ya ce wa mutane ai in dai kai tafiya da kayan kayi tafiya mai san nisa wane ne wane ne bai na dalilin shi da shi ai manzo Allah ya kai tafiya yi wata shida yana yana yana yana maka sai dina yin sababai yana yin kaso yana gama cewa sai Allah ya fito da ni wata yana cewa na ci mana a ina ka samu wannan ai a cikin da zan da albani ce ko shi ya faɗi wannan za a ce ba asar da ya taɓa nuna manzo Allah ya ce ya zauna a gari ba ke yi wannan shi amma ba su nuna ba ko wani da ɗaya Abdullahi dan Umar shi ne musallaf na Ibn Abdullah na Abdul Razzaq shine na ibn abi shayba lokacin da ibn abi shayba shine kawo asarni na abdullahi ibn umar wanda ya zauna a azerbaijan saboda tsananin sanyi da ya halakarwa wanda in ya taɓa ruwa zai iya samun kai a irin wannan shi ne aka karɓi irin wannan duk da malamai suna da maganganu a kai da ce a ba ka kara cikin na muhammad amma kuma ka san waɗannan mashayikh ne kuma ya lauye musu sai suna ganin cewa to ya za a yi shi na san ne kun san shi ko haishi ya kwanje ne ga mazhaban imam malik ya kwanje ku kaga dole in kana matsayin malik sai dole ka kokari waɗannan yana da cikin ummahat kirci ne ruhi ne na addinin musulunci sai dai kokari ko yaya san ilmin hadisi kuma ka leƙa littafan magabata ka kuma shiga cikin nan wanda kuke zamani da shi domin in baka shiga cikin zamanin ka ba wasu ababen da aka ga magabata sun tattauna shi sun yi shi da sauri waɗannan sun kuma sun zo sun buɗa maka a irin yin da za ka faɗa. na maka amurka saboda kowa yana rubutu yanayi irin al'ummar da ya karatu misali yanzu idan ka ce za ka dinga karatu da tsawon mutane kuma yanzu to ba za ka iya karanta da tsawon wanda ba a samu saboda menene usulubin kowa a wajen rubutu ya sha babba su zamanin su da kakuran ɗalibai ne ilimin kawai suke yi shi to don haka za a yi muku rubutu ne na fita to mu na mu ba ko karatu ma ba ba so suke yi ba don haka menene sai ka ga sai an yi ki falle falle falle duk da haka sai an ganin Allah da ya koma na ba da mai ba ba ka bane ha na madamu saboda in muka banki da wancan shi ba ko sanin da yake zai ce mana wanda ya tashi daga goma doka ya je ya je kamaru ya halarta ya kaso dalibin da ya bar cikin garin zari ya zauna a wasan na na kamaru sai ya halarta ya kaso ciwo har da yake so wanda ko babu wanda ya wannan fata wanda irin wannan sai mutum daya ibnu sayyid Allah ya gafarta masa wannan shi ne ya fata cewa wanda ya zauna a cikin waftan na jalan islamiyya a madina ya iya yi ya kai kasar ya ban zuwa masallacin annabi ya kasar a wasan daga mara to kaga shi Allah kuma a shari'ar shi abu biyu ya ba hukunci biyu ne imamu fatirun matafi imamu ki ko dai matafi da hukunci shi kasar ko kuma a mazauni ya cika sallah to amma shi wanda ibn usaymin ya kawo sunan shi sautin dan na dan zama dan zama ba kuma da shi ba kuma hukunci shi shari'a shari'a an yi wa ka ko mutum ko mutum yasa da yawan mutane da ke yawa da kawana aka bar musu da Allah ya kafa mu ma Allah ya mana da na fata an fahimta Allah to ka gani shine nan to kaga duk sai na Umar ko to me yasa sai na Usman a rabin shekarun shi ya saba ba ya saba ne da ya saba ba sunnan annabi Muhammad da abinda Abubakar da Umar bai ba ya yi ne malamai suka ce dan ya nuna mana halal wato jaiz domin da kafu da imam duka jaiza ne fil islam guda biyun nan sun halatta a musulunci ba kuma shi ne kaɗai ba umar mumini na Aisha Allah ya kara masa yarda idan ke tafiya tafiyan da za a yi kafin ita da dama ita ba kuma sai ta fuska kallon aka ce menene ce sadaka ne Allah ya ce ya yanzu Allah ya ce sadaka ku da sadaka Allah biha alaikum taqulu sadaka tace wanda Allah maza Allah ce Allah ne ya sadaka ya ce mana ya ga sadaka nan ya ba mu ne ba kun saboda gajiya da kai mata yi to kai rabin sallah tace to ni kuma yanzu ina matashiya na karfa da ni yadda nake bi ina sannan a cewa in wanda ne ba tsohuwa bane da haka munajati ne da Allah kudin da zai yi na fata an bayyana ina fata an bayyana ka ga wannan kin ta hadi irin ko ba ya karo da lokacin da ke sa wani lokaci za ka zama zuwa in yi in yi tafiya a sahabban annabi sai ka an samu irin wannan wasi ko wasi sai kuma imam ko kuma irin misali ta a matsala ta azumi sai ka ga ba su Qur'ani ya ba da dama ba man kana yin kumari da ala ta sai fa'idatu min ayyamin Qur'an ko wanda yake mara lafiya ko matafi an ba su damar yi da aka wannan ba to wani lokaci sai daga sahabbai ana yi sai a fita zuwa jihadi ba sai ka zo suna azumi wa kasha wa suna ba saboda da yin a nuna maka jihadi malamai suka ce sai na Usman ya yi ne dan ya nuna wa mutane jihadi ya ke sa sai ya rabi sai kuma ya zuwa kenan in mutum haka ya yi babu ne amma mafi kyawu ya kasarun shi ba a ya yi shi da fiye wanda ya yi ɗin ya ci kasar da kyau amma mafi kyawu ne ya yi shi kamar yadda Allah ya wata an gani to Allah ya kara mu yarda Allah ya yarda da su kuma Allah ya yarda da mu alfarman Allah da kuma an gani wannan mafi kyau da نفي قبل نقبل كتو حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما كتب مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفرين ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنن ولم يبلغنا أنه قال له شيئا وانا حديثي إمام نعم إمام يحيى تقول مالك إمام مالك الله يكرم مثل ده تقول إن شاء الله أو قروة هشام أو قروة يا وانا حديث إمام مالك هذا إمام يحيى تقول مالك مالك يا تقول ابن شهاب babban malamin ko shi kuma ya karɓo da sayyidina sa'id ibn musayyib ko musayyab duka ɗaya ne annan umar ibn khattab ya ce wannan wannan lallai sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yarda lamma kadima makkata yayin da ya zo garin makka sallallahu alaihi raka'atai daga madina mutum ya zo makka kaga tafiya ne ɗaruruwan mene kilomita kaga ya halatta a yi kasaro ina ba ta mai kyau idan ya zo a matsayin shi na limami khalifa in zai sallar azur da asar isha sai ya yi su raka'o'i biyu sun man sarrafa daga nan sai ya ciyo faƙala sai ya ciya ahla makkata ya ku mutanen garin maka a cikin salataku ku cika sallar zuwa fa inna qawmu safrin mu mutane ne eh matafiya an gani kaga Umar ya faɗi wannan a asar idan abu ya tsaya ga sahabi bai kai ga annabi Muhammad ba aka muke kira shi ko daga matsayin ikhtilaf kaɗan daga cikin wasu daga cikin malaman hadisi amma menene kaga yanzu mun samu ga asar nan shi wannan malamai sun tabbatar da shi amma wancan wanda aka rubuta daga Imran ibn Husayn kaga yana da gaba da wannan ko kusan wannan ma'anar ke bayyanawa amma shi bai inganta ba saboda ana so a kiyaye duk abin da manzon Allah ya faɗa shari'a ne abin da sahabbansa sun kwallo suka yi wanda manzon Allah ya sanya musu ya ba su katin cewa ijtihadin su ko ga Allah da shi yayi shauran kuma suna ijtihadi ne su ma ya waje mu koyi da su mu girmama lamarin su domin su ne sahabban Annabi Muhammad wanda Allah ya zaba ina fata kai ka ka gani kuma to in ya zo sai in ya raka abin sai waiwo tunda a garin Makka ne ba a aikin haji ba ba a ba a Madina ba ba a mi daban ne sai ya ce musu mene a fin mu falataku ku cika sallan fa inna qawmu safri fa inna qawmu safri mu mutane ne eh matafiya ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين ببنا bayan yayi haka a cikin garin Makka kuma sai mu idan ya je aikin haji a gida sai mu ga ya sallah raka'o'i wanda yayi a irin wanda yayi a Makka cikin garin Makka zai zo kuma mina zai zo mina kuma ya yi shi raka'a biyu amma walam ya fi guda annahu qala lahu shay'a babu wani lafi da ya tabbata daga cikin gwamnatin rasul Allah ya kara masa yarda ya ce musu mene bi ma'ana eh ya ce musu ku tashi ku fita sallallahu alaihi amma a garin makka ya gaya musu me yasa saboda a garin amina babu sabani a ga wajen a himma kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallar farko banda azu banda magriba da subhi za mu yi yayin shi ne amma a nan Umar ma da yi a can kaga ya ce sai sula amma a nan bai fara ba kaga yana nuna cewa kenan nan mutane suna yin asarin sallah ne dan me lin yusuf dan ibada ce na fata hannuna ba wai dan مسافة بعد المسافة حديث لك بيت الشعر حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر ثم صلى عمر ركعتين بمنا ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا وأن أثر سيدنا أربع رمائش مالك حدثني مالك ya yake cewa imam ya yake cewa imam malik ya ya yi hadisi an zai ibn aslama ya kafa da sayyidina zai dan aslama da nabi shi kuma ya kafa daga baban ya ce annabi umar ibn khattab lallai sayyidina umar ibn khattab sallallahu alaihi wasallam bi makkah rak'atay zana yi ka yi sallah da mutanen garin makka sallan farfi da muka faɗe su a kowane ra'ar isha raka'o'i biyu falamma sarrafa yayin da ya gama sallan kwana sai ce ya Allah makkata ya ku mutanen garin makka a cikin musalatu ku cika sallah wannan yana nuna cewa ya yi haka ba a aikin zai iya yi wa ya zo aikin haka ne amma ba a nuna ba ne ba kuma a filin arafa ba don a wannan wajen guda biyu da muzdalifa na uku duka sallolin a a wannan wajen guda biyu da arafa da lele da da da da nina duka sallolin farafi masu hutu a tsoron saki ya ce to fi musal fa illa qawmu safu mu mutane ne matafiya ثم صلى عمر ركعتين بمنى sannan sai muka ga yayi sallah amma a mina raka'o'i biyu wa lam yablughna annahu qala lahum shay'a ba ba mu samu labari da ibnu Allah malik ba mu hadisi da yake nuna cewa Umar dan Khattab ya ce musu amina ya ce a cikin musalla na fata umri ba Allah su'ila malikun an ahli makkah ga tambaya nan an yi imamu duniya imamu malik Allah ya kara masa yarda كيف أنت بيش يا مكان مكة كيف صلاتهم بعرفة بعرفة ركعتان أم أربع شن مكان مكة إذا سكت يا عرفة إن ذا الجمع أظهر للأسف dama a karatun jiya malin ya gaya mana mamalin ya mana bayanin ko da arafa ya zo daidai da lokacin daidai juma'a wato ko da daidai lokacin arba daidai lokacin kutuba to ba zai yi liman da mutane masu alhazai ba za su yi ta a matsayin ta sallar juma'a ba za su yi ta ne a matsayin ta sallar kasuwa sannan kuma karatun ka tun da sallar azuru ne karatun shi a koya ne don haka dole liman in zai sallar a arba ya koya karatu ina fata an bayyana la mun yi wannan to nan an tambayi imam malik idan kuma mutanen garin makka suka je filin arafa ya za su yi shin za su yi raka za su yi kasar ne ko ko a'a za su yi imam za su cika sallah ne wa kaifa bi amirul hajj in kana min ahli makkah haka nan da za a samu amirul mu'minin ko ai amirul hajj ne muke ce mishi annabi eh amirul hajj wata jagora madudu kafir kenan ko masu kun mahajjanta wanda shi ke shirin da su ya nuna musu da ya nuna to shi ma in ya zama musulmin makka ne a yi sallin zuhra wal asra bi arafa ta arba'a raka'ati shin idan ya je tunda shi dan makka ne kuma shi ne amirul hajj in ya zo in ya zo filin arafa shin zai yi sallan azhar da la'asar raka'a ko hudu ne aw raka'atayn ko ko zai yi biyu kaji tambaya da biyu wa kaifa salatu ahli makka fi iqamatihi sannan ya mutanen makka za su sallah yayin da suke zaune a cikin garin makka fa qala malik imam malik kaga tambayoyi ne wajen guda hudu amma bari ku ga hikiman imam malik fa qala malik imam malik yace yusalli ahli makka bi arafa wa minan ma aqabu biha rak'atayn sai ya ɗauko wani tambaya na farko daga ciki ya ce to ku sani mutanen makka in dai suka tafi suka shiga aikin hajji suka je gina to duk sallolin da ya rike shi a wannan wajen za su yi shi in dai mai raka abu ne raka a jirgi za su ya ce yi fasiru na salata za su jinkirta eh za su yi za su yi kasarun sallah za su rage adadin yawan sallah ya koma jirgi hatta yanzu jiru ila makka har su dawo garin wasa kenan komin da wanda za su abu ba wanda zai cika ta sallar ala imam malik yace to nabi kuma wa amirul hajj aidan haka nan watan amirul hajj shi ma kenan amirul hajj da muke cewa mu ba ba hausa bane ko to eh amirul hajj to وأمير الحج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى malai ke cewa haka nan amirul hajji mutumin da yake ma'aikata wanda aka mazaunin garin makka kuma shi ne amirul hajji to shi ma in ya zo arafa da in ya zo filin arafa da mina shi ma zai sallan akan ne zai bi ta biyu ne wa in kana ahadu sakinan wa in kana ahadun sakinan bi minan muqiman biha amma in muka zo muka samu mina din sai muka samu da wani ne yake zai aikin haji amma shi mazaunin wajen ne an gane misali a cikin kuka abin nan a ce ga wanda yake yankin lokon mukaddara yankin lokon ko misali mukaddara wanda ke cikin garin Zariya. ko a ce nan ne yana to duk wanda ya fito daga yankin tudun jirgin zuru tudun wada sabon da ina ne duka in suka zo nan shari'a ta ce da ake sallah in suka shigo kofar doka sallah asuru to ai kuma a cikin kofar doka a zariya ciki akwai mutanen da suke zauna a unguwan ko akwai na unguwan alkali akwai na cikin zariya akwai na kufa maka dukkan su suna zaune ne a cikin wannan yanki to su shinya za su kaga na farko ne mazauna mazauni ko ne ne wata ne kika ta sallah to kuma ga wanda duk ya zo shari'a yana cewa ya kafaru to shi ya aka yi imam malik duka dai shari'a ke ta ce mazauni ya suka ta sallar shari'a kuma ita da wata ta ce eh wanda yake mene ya mene ya ya kafaru to ya zai yi imam malik ke cewa in kana ahadu sakinan dirina wanda ya zama na daman mazaunin bilalai ko kiman bila kuma tabbas nan yake rayuwa ya ce fa inna zalika yutimmu salata al-mina shi sai aka ce a a tunda gidanki abun yake to ko kowa da kowa a amirul hajji yayi nawa yayi biyu shi in yazo sai ya cika sallah amirul hajji na cewa assalamu alaikum da ka hango wani ya tashi na cikin sallah to mazaunin wajen na mata akwai ta ko kuma kila wani ne sakaci wanda raka'a ne ya kuce shi na mata akwai ta a man malik ce to zai cika sallah wa in kana ahadun sakinan bi arafata musiman biha haka nan idan muka samu wanda mazaunin a wajen inda filin araba yake a nan kuma tabbas yake rayuwar shi a a to shi ma mene fa inna zalika yutimu salata biha eh aidan man malik ce wannan wannan shi ma sai yake zai sallah shi kenan mun muka kaddara cewa cikin garin jariyar idan ne gida idan mutumin kofar doka a gwon alƙali babban dodo kusfa anguwan iya da shauransu duk anguwannin nan da suke cikin garuwa dole ka yi suka sallah ko da ko amirul hajj ta ko da khatibul arafa shi zai zo kila shi dan tudun wada ne ko dan sabon gari ko dan samaru ko dan tukutuku kaga duk waɗannan zai zo ne dan zariyar ne shi ma an tuku tuku ko ɗan wasu shiri ko duka su kaga yan zariya ne amma su in suka zo ba su da ake suka ka sallah sai da su yi da ba amma mu da muke mazauna ciki ne me zai ba mu a suka ka sallah Allah an gane wani matsala an gane to sai matsala na ƙarshe da za mu bayani a kai wannan shi ne babu salatin mukili bi makkata wa wa mina wannan babi zai mana bayani akan yaya ma ya kamata mazaunin garin mace makka ya rinka yin sallah ya sai kasar kullum ko kuma a'a mutumin garin wanda yake mina malam yace hadathni yahya malik annahu qala man qadima makkata li hilal bil hijja fa ahalla bil hajj fa innahu yatimmu salata hatta yakhruj min makkata liminan fayaqsum فيقصر وذلك أنه قد أجمع على قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليالي وأنه أثر عبيد الله الليثي يا فرعون الإمام يحيى يحيى يا فرعون مالك من مالك شيء أنه قال يا شيء من أجيب مكة wanda ya zo garin Makka ne hilalin Zulhijja watan a farkon watan Zulhijja kun ga yana da kwana nawa kenan kafin araba zai kai kwana takwas a ran nasara sannan ya shiga aikin hajji ko da tarbiya yana zuwa ranar takwas ga wata ina ba ta mai ka to nan nan imam malik ya ce wanda ya zo irin tun farkon watan nan ko kuma ya zo tun irin watan menene ba ki ce zumudi ne zuwa menene ce mu zumudi ne zuwa idin ran hawan karogo ran hawan karogo kaga shi ne cikin sallah ko to shi ma sai ya zo kila tun watan azumi aka yi magana ce ai na zo babban sallah da aikin hajji kuma ana samun irin wannan bai san yanzu suka fi tsadantawa daga umara sai mutum ya samu ne kuma sai ya kuma da dandanan na bakin nan wani mai wa'azi mai wa'azin sirri Allah ya barka su eh wai ina fatan ina fatan ayan Qur'ani shi ne ke kuma da dandanan mutum da aka yi da da da da wani kaji ba ko me ne ba wai a kan ba ko me ne da kaga ai an yi aiki aika yanzu zai kwanta da kuma a gurbin tumbari na imamu zubai inda yake cewa ba kan da ina fi hannun wa fi hudufin wala fi jaro fi jirgin wala kara yana ya kuma zuwa Allah ya da annabawa da sai kawo halitta da ɗabi'a ba wanda ya kai a nan fi jirgin wata girma wal karami da kyauta shi kuma da ya zo sai ya ce ba ka da ne da ai ya faru da annaba wannan ne wallan mi dano saboda tsarin ba fuka ma ko kusa da shi ba ta iya yi ba Allah ya kawo mutane na san alƙi suna kan su kisar da sabon Allah amma abu mafi kyau kai kokari ka koya in ka koya ka iya wallahi amma in baka koya ba komin abin ka ka zauna kai gama zurai kana wannan wannan wannan nan ba a san da ne samu ba abin da za a fahimta a nan gare ka fi shi na ba san bai da ya kamata mu kokari mu koya da kyau mu fassara alqur'ani yadda ma'amura Allah subhanahu wa ta'ala yake jiki da shi yadda magabata suka san alqur'ani a gaban Allah subhanahu wa in qur'ani in hadisi in nafsi ko da kana ganin wai kana ganin ai kana da dan background alamar ci la to ma ka ce ka zama malamin koya maka ilimi baya yiwa addini na da wannan girman da Allah ya ba shi ba irin jarida ba ne ba za ka ɗauka ne ka karanta a hanyar shi ke na kalan malam duk malaman da suka rika kofa suka ga wai sun ɗan samu background na ilimi suka rika kofa suka je sai karatu ga su sun fito da tarin ilimi amma sai da duniya ta aibanta su malamai suka kirga kowa kuma ya ji da ilimi ko ga imamu jawidi babban malami ne sharihul bukhari amma abin ba ma ki saboda bai da malami malamai kaurace mai ilimin shi ko sannan ga ibn fakhar annahi na babban malami saboda bai da malami ya kulle kuma ne kawai je karatu malamai suka yi wasi da ilimin shi suna aibanta shi da wani ba duk bai da ilimin ba ilimin bai da bai da silsila turani don haka kurakurai zai yawa ga malami wanda muka yi kowa a kuma ga malamin zafin fi albani duk ka kai ka dawo ba za ka same shi da ingantaccen malami ba ya ba ba daga lokacin da ya samu babadi da ilimin nawa da wannan shi ke nan daga lokacin ya naɗa kan shi ma ya yi ta kulla kofa yana karanta littafai shi ke nan ya fito ya sa malamai suka rubuta hatta na kowa ka albani a rubutu littafin mujallabi kuma da kanshi zai ce nan sahihi lafsu nan kuɗin da ya ce sahihi zai dawo da shi sahihi na mutaka ya rubuta littafi ya mujallabi na mata amurka da kuma a ce ilimi dole dole ne da talaki ka ɗauka a gaban malam in ka ɗauka hajji wala hawa ka faɗa ko a ina ne na faɗa mai ka to Allah ya kama wuta ce to nan in kenan idan ya zo mai wannan in ya zo tun a farkon bil hijja imam malik yace fa ahalla bil hajj kuma ya zama ya dau ya dau ya dau aikin hajji ya fara labbaik Allahumma labbaik to fa innahu yutimmu salata wannan zai rinka sallah ne hatta ya furta min makka da hanyar kaza min makka saboda mazauni ne in kuka yi lura daga kwanakin da ya yi kafin a fara aikin hajji ya yi sama da sashi daya a shari'a kuma kwana nawa aka baka kwana uku ina mata amurka to kaga shi ya yi sama da sashi daya kuma ka kana wuce uku ga hudu da shi dan daga biyan hukuncin da ɗaya kan gari to ballantana shi wannan ya kafa zuwa ta an gane shi sa imam malik ya ce to ya cin musala ya cika sallah hatta ya fita min makka har ya fita daga garin makka da mina ya tafi mina amma da ya je mina ba fa ya kasuwa sai ya kaso ana me yasa saboda shi ne sunnan da annabi Muhammad ka ga duka cikin gari ne da in yana ciki ya cika sallah hukunci shi dai da ba a yi tafiyar gari amma in ya je ni da ba kamar yadda a yi babban gari zai kasu shi ma zai kasu na ba ta amurka وذلك أنه قد أجمع على ما على مقام أكثر من أربع ليال ما معنى ذلك المهم بيسا مكتيا تسبو ذياء أو ذأنية وعشان أزمة كوصممة يا أو ذأنية وقال سمى دقوه أقرب مكة kaga da daman ya kai kwana hudu da yake hukunci ka ɗaya da hukunci ne kana ba ko ka je gari ga gajiya ga wannan kwana uku za ka yi kana a ranar hudu da kai da limamin gari duka daya kika salla na fata an bayyana to dan da muka ga Allah ya samu dace bari wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku ansa tambayar bayani kan wanda kuma ya saba yi shi ne wanda bai saba in kuma ba shi to ban sai nan na Thank you. ya kuma ana yin babban kenan ba ita an mutum da ake yi shi sallah na na so Mm. Mm. yana tambaya ne malam yana tambaya ne wanda aka rike aka tsere mishi liman ya tsere mishi daga sallah a sallah da raka a ɗaya ko biyu kaga liman iya wajen yan ƙarshe da ya gama ya ce assalamu alaikum zai kashi kawo su sallah ko to shi ke ce sai ya ga wasu kafin liman ya ce assalamu alaikum zai tashi su gaba da sallah suna gama hadiya to wannan ko ne me yasa hadisin da zai mana hukunci shi ne hadisin annabi Muhammad ju'ila al-imamu li musammati an samu na limani ne dan yi koyi shi a riwaya manzo Allah ce fala ta sai ku kada ku saba mishi domin lokacin da kake biye da liman da nan kana cikin kanki shi in me ce assalamu alaikum ka kaji ka shiga abin da ka kama hakan da barka ka saba ma limani kana fata aikin ka don haka kuskure ne abin da bari ya ce liman ya ce assalamu alaikum sannan sai a tashi amma ba kawai mutumin da ya ce tare da liman ba da liman bai sallade ka kuma kuma ka shiga wa wani Allah ka shigar da wani aiki cikin wani aiki na masu amfani ka duk da na iya samun ke da fahimtar wa'yansu daga cikin malamai amma dai wannan mu shi ne abin da muke fahimta baya a kawai malamai guda biyu kawai za mu amsa shawar sai mun gama wani نعم نعم نعم
idan ga misali da aka tafi barka kamar mutane akan magana da wanda kan yau tambaya ne kyau bayan wani yana magana ne akan cewa hukuncin tsaro suna ne da annabi to amma in aka tafi makka sai ka ga mutum yi kan manta da masu kawai saboda daɗin masallacin harafi da masallacin da Watan ƙasar za ka iya yi a ko'ina, amma abin da malamai suke cewa shi sallah a cikin harami jam'i ɗaya in Allah ya maka muwafaƙa da shi, daidai yake da sallah dubu ɗari na jam'i a nan zama. To ta ina za ka yi ƙasar? Ai za ka yi ba. haka nan masallacin annabi Muhammad in sai sallah jam'i ne a ciki daidai yake da na kowane kai kawai na wani shaidi ne ko na wani malami ne a masallacin da ya gina su guda dubu jam'i irin wannan dubu to ya za ka yi kafarwa shi yasa babban malamin mu Sheikh Ali Juma muftin Misra wata rana an ce ba a ziyartar Baitul Maqdis sai Allah ya ba shi iko muna makarantar kai kai yana zuwa an ce wai ka an kai cin yasan duniya ne mu muna bautan Allah ne yana zuwa kawai ya nema ya shiga tsoron ya shiga kan kudu yana shiga ya kuma wacce ba shi ne yana zuwa kawai ya shiga ya tafi shi ne yana shiga ya zo aka gina ya gashi da ba da wai daga cikin abin da za a kulle sai ainihin ma mutum ne zarafa wanda mutum duniya ne wanda ilimin addinin musulunci subhanallah aka ce ya zan ce ya ya Allah zai ce ba manzon Allah wanda ya yi Allah aiki azuhur din guda daya tana daidai da azuhur a dukkan masallatan Misra in kai sai kai kokari biyar za su kuma ya ce ba kwani ce ki je ki kaso ba zai yi ba masallacin da annabawa suka fi gaba Allah a ciki sannan in samu dama in shiga wanda an sanar musulmi ni na ji da shi ga daga sai kasar ne ba in shiga don haka ba mu ga ba mu ga cewa ai da haka ma ya cikin da ya je a haram da ya je masallacin annabi Muhammad a ya shiga sallah daga cikin da ya Allah ya ba mu yi komai ne ka